أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, arama Abu Bakar da fatan muna lafiya alhamdulillah to madalla a jerin karatuttuka da muke gabatarwa na wato wanda muka sama take ad-durusul mustafada min al-ayatil qur'aniyyal karima ko kuma al-istinbatat min khilal al-ayatil qur'aniyyal karim ko kuma wato abin nan at-ta'ammulat fil ayatil qur'aniyya al-karima mun dauko wasu bangarori na al-qur'ani daban-daban mun tattauna a kansu ham Allah ya kawo mu cikin suratu Ibrahim mun yi karatu kusan guda biyu a cikin wannan sura a yau za mu tashi a darasin mu na uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar amin ya rabbal Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya amin ya rabbal muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko amin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya amin ya rabbal alamin
to za mu tashi ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa alam ya'tikum ko ba haka ba na'am to eh, idan muka duba wannan cikin kissa annabi Musa ne yake tun daga inda Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina ko ba ka nan bane an tura annabi Musa da ayoyi sannan Allah ya ce wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi alaykum wa idh anjakum min ali fir'aun ku tuna ni'imar Allah lokacin da Allah ya tsiratar da ku daga fir'auna wanda ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya nuna cewa atafina aka yi akan wa laqad arsalna Musa bi ayatina na'am atafi amma gharadul jumlataini kamar abin manufofin jumlolin guda biyu ko ayoyin guda biyu sun bambanta shine wato wannan aya abin da take dukufa akan shi at-tanzir bi sunani wato ma ja'at bihi rusulu as-sabiqun tana ba da misalin irin abin da manzanni magabata suka zo da shi min tafkiri hal umam an gane ko min irshadi hal umam saboda su manzanni suna shiryar da al'ummomi wa tafkiriha suna yi mata wato wa'azi wal qur'anu an gane kama unzila al qur'anu lidhalik shi ma ai qur'ani dan saboda tunatarwa aka saukar da shi na'am fa inna ma yassannahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun kina sai zamanto annabi Musa ya tunatar da al'ummomin shi ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a kansu kamar yadda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka yake na fata ana fahimta ta na'am to wannan kenan ana tunatar da mutum da ni'imomin Allah a kansa ko kuwa wani lokaci a tunatar da shi da Allah kai tsaye tunda kaga fafkuruni afkurkum nan ba tuncin ni'imar Allah akai ba a ku tuna Allah shi da ma ad- yayi ni'imomin kenan ma sai ku sai ku huta ku ce- ku je direct suke
an gane ko to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce iz anjakum min ali fir'auna Allah ya tsirta su daga fir'auna wanda in muka duba cikin ayoyi daban-daban Allah ya bayani yadda ya tsiratar da su fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa awhayna ila musa an idrib bi'asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allahu akbar na'am to har kuma annabi Musa ya ce ma mutanensa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyun hamid wannan yana tunatar da su ne kasu sa tsammanin dan sun kafirce kamar uh, sun rage Allah da wani abu kuma in sun yi imani kawai sa tsammanin za su ƙara Allah da wani abu نعم wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid shi yasa ma Allah ya ce wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a tunda eh, har in kun kafirce ka kusa tsammanin kun cutar da Allah da wani abu gaskiya ne.
ina fata an fahimce ni kuma wai da Allah ya azabtar da ku ba wani daɗi zai ji ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima gaskiya ne. na'am mun gane wannan da kyau ko to wannan kenan to sai aka zo alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum ko ba haka ba a cikin suratu at-tauba akwai alam ya'tihim ina fata ana fahimta ta alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa ibrahima wa ashabi madyana wal mu'tafikat ko ba haka nan bane yawwa ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح آه، وإبراهيم كو وعاد وثمود.
وثمود cikin suratu at-tauba نعم to can alam ya'tihim ni nan kuma alam ya'tikum ni نعم to nan malaman kaga alam ya'tihim nan zai koma zuwa ga mutanen makka can cikin suratu at-tauba kenan alam ya'tikum nan kuma malamai sun yi sabani an gane ko نعم wasu suna ganin yana daga cikin magana annabi Musa tunda shi ne Allah ya ce wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid alam ya'tikum kina annabi Musa ya yi musu wa'azi da abinda wato ya gabata ashe bai zo musu ba alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum نعم alladhina min qablikum sai ya fassara shi domin mujmal ne نعم qaumi nuhin wa adin wa thamud waɗanda duk sun gabaci mutanen annabi musa ban sani ko mun fahimta ba نعم kenan don ya ce min qablikum kenan yana iya yawa ya zamanto magana annabi musa ce mun gane ko saboda waɗanda da ya faɗa sun gabaci mutanen annabi musa gaskiya ne. نعم yadda mu'min fir'auna ai shi ma yayi ya faɗi wannan wa wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab نعم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم kaga wannan nassi ne na alqur'ani wancan sun gabace su dan ya ci musu yana jin tsoron irin abin da ya faru gare su ya faru gare su mun gane wannan da kyau eh ba magana ce za a faɗa ba kawai a je gaba نعم daga cikin dalilin da ke nuna kuma waɗannan mutanen sun gabaci mutanen annabi Musa kaga cikin suratu al-a'raf Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ga hadisi cikin sahihi muslim mutane za su zo ma annabi nuh anta awwalur rusul kinan kaga ya nuna karara ya gabaci mi ya gabaci annabi Musa sannan kuma Allah kawo kissar wato adawa wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum saliha ko ba haka nan bane sannan wa ila madyana akhahum shu'aiba نعم duk waɗanda sun gabaci mutanen annabi Musa dalili kuma bayan ya kawo kissar waɗannan annabawa can a cikin suratul araf sai ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ko ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fa zalamu biha نعم ko ba kaɗan bane نعم to kaga thumma tana nufin al'atfu ma at-tarahi kina ya nuna annabi Musa bayan su yanzu can ma cikin suratu eh, abin nan suratu Yunus da aka bada kissa annabi Nuh an kace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sannan aka ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa wannan ya nuna tabbas annabi Musa bayan annabi Nuh yanzu nasi ne na alqur'ani ga wanda ma bai yarda da hadisi ba gaskiya ne.
mun gane wannan نعم to kenan wannan sai zama to magana annabi Musa ce waɗansu kuma suna ganin a'a magana ce ta Allah kamar wato mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yana ganin iltifati ne aka yi ma'ana wagga ba magana annabi Musa ba ce magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kinan kaga sai zama to wato eh, iltifati ne aka yi don an ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid can farkon sura alkafirin nan wanda zai shigo su ne kafiran makka don su ne ake ce makaici su waɗancan tasu ta riga ta ƙari to kenan sai ya zamanto da aka ce alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum ya kamata a ce alam ya'tihim amma sai an kai iltifati ban sani ko mun fahimta ba to alam ya'tikum nan istifham littaqrir tabbas ya zo musu dan sun samu labarin waɗannan mutane ko su mutanen annabi Musa muka ce ko su mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko No.
tabbas labarin waɗancan ya zo musu don suna da birbishin labarin su don saboda akwai littattafan mutanen farko da ya zamanto akwai wanda ke karantar da su duk da yake ilimi ya yi karamci a cikin waccan al'umma irin su warqa bin naufal an gane ko mutane ne in ka diba cikin babu badul wahyi ai ya kasance ya san littattafan mutanen farko an gane wannan da kyau ku to alam ya atikum bai zo muku ba ko mutanen annabi Musa muka ce sai zaman to magana annabi Musa ce ko ko a'a magana ce ta Allah wato kenan an yi intiqali daga magana annabi Musa zuwa ga magana ta ubangiji akwai at-taghlib anan domin ba a ce alam ya atikum ba alam ya atikunna نعم ku mata tunda kuma na maza na amma li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa daraba Allah mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين بأتي مع الداخلات بقى هنا فتحنا فهمتها to alam yatikum kenan tabbas ya zo muku ko ko shin bai zo muku ba tambaya ce in bu sani ba a sanar da su ko ko a tabbas labarin ya zo musu naba alladhina min qablikum naba ai an kace naba sun kace shine labari mai girma amma an kace khabar tana yawa wani labari ne wanda bai da wani muhimmanci ina fata ana fahimta ta kenan na- naba sai abu ne wanda yake mai girma amma yatasaalun anin naba'il azim ina fata an fahimce ni sannan kuma da ba shine abinda baka da labarin shi amma alkhabar tana yiwa baka da labarin shi kuma tana yiwa ka san shi kinan ta wannan fuska alkhabar a ammu an gane ko minal minan naba ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam kamar yadda malamai suka yi bayani to alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba qaumi nuhin mutanen annabi nuh wa adin ko ba haka nan bane da adawa wa samud da samudawa in muka dibi jerin alqur'ani an gane ko mutanen annabi nuh sun suka fara zuwa sannan kuma sai an kawo ad adawa tunda an cewa ila adin akha- akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah kina kaga ko ta fuskar zamani haka ne suka zo ina fata ana fahimta ta to don saboda in muka duba eh, eh, annabi salih ya gaya mutanen shi wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta kaga wannan ya nuna bayan su suka zo نعم duk da yake su adawa kala biyu ne akwai adawa na farko akwai na ƙarshe wa annahu ahlaka adanil ula dan mutun ya gane نعم amma in muka duba cikin suratu at-tauba da yace alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin an gane ko wa wa qaw- eh, qaumi nuhin eh, eh, qaumi nuhin wa adin wa thamud wa qaumi ibrahima wa ashabi madyana wal mu'tafikat idan muka duba a cikin tauba alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahima sai an kara da qaumi ibrahim to kaga nan uh, adawa qaumi nuh sun gabata adin mun ce sun gabaci samudawa samudawa su kuma sun gabaci annabi ibrahima an gane ko dalili kuma in ka diba ma ko cikin kissoshi wallahu a'lam za ga sai da an ka kawo cikin suratul a'raf an ka kawo kissat eh, mutanen nuhu aka kawo ta adawa ta samudawa ina fata an fahimce ni sannan eh, aka kawo kissa annabi ibrahim ina fata ana fahimta ta Eh, to kaga wannan ishara ce haka in ka diba ma wato eh, a cikin suratu hud haka aka yi aka kawo kissa annabi nuh aka kawo kissar annabi hud aka kawo kissa annabi salih sannan aka kawo kissa annabi ibrahim wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra can cikin a'raf an gane ko ba a kawo kissar annabi ibrahim ba amma an kawo kissa annabi lutu wanda shi yayi zamani guda da annabi ibrahim ولوطا اذ قال لقومه don saboda mu mu gane eh, abin nan kenan nan cikin suratul araf za a yi amfani ne bid dilalati talazum domin tun da fa amana lahu lutun an kace to kenan suna a zamani daya mun gane wannan ko to wa qaumi ibrahima wa ashabi madyana ko sannan an kawo mutanen madiyana sannan aka ce wal mutafikat sannan aka kawo mutanen annabi lut to amma su mutanen madiyana da su da mutanen annabi lut tunda an ce wa wa qaumi ibrahima wa ashabi madiyana sai aka kawo mutanen ibrahim sannan aka kawo ashabu madiyana to nan eh, sai an yi kirdado in ba a samu nasu karara ba domin in ka diba nan wajen ambato sai an ka kawo qaumi ibrahim sannan an ka ashab madiyana amma cikin araf in muka duba sai da an ka kissa annabi lut sannan an kawo kissar ashabi madiyana Na'am.
to nan kaga yana bukatar sai an samu dalilin da zai tantance muna wallahu ta'ala نعم a'lam to sannan in ka diba kadzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rassi wa thamud cikin suratul qaf sai anka ashabur rass sannan aka thamud sannan anka kawo adun wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut to nan kuma ba dole bane an hankalta mu zamani a'a an hankalta mu fasila ta karshen aya ta kare da dalun tunda da dalun dalun suke karewa wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyana bihi ballatan baytan kadhalika al khuruj kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rathi rassi wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut tanan zaka iya cewa in ka diba kadzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rassi wa thamud sai an ka thamudawa wa ad sannan an ka adawa kenan wannan ba shi ke nuna ba samudawa sun gabaci adawa a'a ta fuskar an hankalta ma maudu'in kissar da tsarin da ya zo shi yasa aka gabatar da su a wannan ba an hankalta ma zamani ba ina fata an fahimce ni sannan kuma in ka duba eh, a cikin suratul eh, abin nan suratul sa'ad ina fata an fahimce ni za ga an jero su آه، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل إليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما فليتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح سيأنك وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة kaga nan in ka duba kuma an canza kadzabat qablahum qaum nuh an gane ko Eh, wa adun sai aka kawo fir'aun wa fir'aun dhul- wa thamud alhali ko ga mun ce samudawa sun gabaci mi sun gabaci annabi Musa نعم to da haka nan kowanne yana hankalta ma uslubin kissa na balaga da uslubin kissa na maudu'in da suke dauke da shi mun gane wannan wannan ishara ce saboda ɗaliban ilimi su yi hattara kar ka sa tsammanin duka gane su jere ko da yaushe tsarin guda ne kuma meye sirrin bambantawa eh wanda zai iya tambaya to alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud sai Allah ce wal ladina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su tunda akwai wanda sun ka zo bayan su sai Allah ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah to nan walladhina min ba'dihim yana iya komawa zuwa ga tun daga qaumi nuhin an gane ko kenan kowace jama'a daga cikin su akwai jama'a da ta zo bayan su tunda ba dukkan annabawa Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin su ba an gane ko minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk kuma kowanne daga cikin su aka iske akwai al'ummar da ta zo baya ko kuma a'a na ƙarshen an gane ko eh, alam ya'tikum nabu alladhina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim sai zamanto yana kuma ne zuwa ga thamud kawai ba tare da sauran ba sai Allah ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah kenan gaibi ne sai dai waɗanda ya bada labarin su to su ne za a san labarin su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyananni in kaga dama ka ce al bayyinat na ananuhin mu'jizat domin wato ta tashi daga suna bayyina ta tashi daga sifa ta koma suna ko ko a'a ja'atuhum rusuluhum bil mu'jizat al bayyinat sai aka shahi al mu'jizat aka bar al bayyinat don saboda abu ne sananne cikin qur'ani galibin yace al bayyinat hujjoji yake nufi waɗanda suke bayyanannu da mu'jizoji ina fata an fahimta ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu mun gane wannan na akwai abin da ake kira al ijmal wa tafsil al ramba نعم Na'am.
yana da yawa cikin qur'ani in ka gane shi mallan in ka fara fassara qur'ani da qur'ani sai an tsaya ana kallon da ina na wanga abu hito نعم الله tunda an ce ja'atuhum rusuluhum shi rusul manzanni ai ba wani sunayen su ba to ai muna bukatar mu san sunayen annabawan نعم to annabawan da duk Allah ya ba da labarin su sun zo da mu'jiza dan nan abu biyu ne sun zo da mu'jiza akwai annabawan da Allah ya ba da labarin su amma Allah bai faɗi sun zo da mu'jiza ba amma suna da ita ina fata ana fahimta ta amma ba ambace ta ba kenan nan bai shiga ciki sai annabin da an ambace shi an ambace mu'jizarsa kaga kamar annabi Musa ya zo ma mutanen shi shi ma ya zo da mi ya zo da mu'jiza an gane ko kaga annabi Musa manzo ne inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ko ba haka nan bane Na'am.
sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa eh, fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin lin-nazirin kaga wannan yazo da mu'jiza ina fata ana fahimta ta Na'am.
in ma habba ni isra'ila an kada annabi musa ya musu da mu'jiza ya zo musu da at-taura domin at-taura ita ma mu'jiza ce tunda magana Allah ce ba wanda isa ya kawo irin ta wa laqad atayna musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas ko ba haka nan bane Na'am.
to al-muhimmu dai annabi musa ya zo da mu'jiza in muka duba annabi isa ya zo da mu'jiza ina fata an fahimce ni don Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna ko ma tadakhiruna a sauran wasu wasu qira'at kenan fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura al-muhimmu da annabi Musa ya zo da mu'jizoji suna nan daban-daban shi kanshi ma mu'jiza ne ina fatan shi annabi annabi annabi Isa mun gane ko waje annab da maryama wa ummuhu ayatan da shi da mamashi wa awainahuma ila rabbatin zati qararin wa ma'in ina fata an fahimce ni ayatan bai ce ayatai ne ba saboda jinsin ayoyi ake nufi eh amin wa iyyakum mun gane wannan da kyau ko Na'am.
to dan haka dai a takaice duk annabin da ya zo da mu'jizar da Allah ya bashi annabi salih Allah ya bashi taguwa hadhihi naqatullahi lakum ayatun ce fa'ati bi ayatin in kuntum min as-sadiqin qala hadhihi naqatullaha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum an faɗi mu'jizarsa ina fata an fahimce ni to kaga dai wannan ijmal wa tafsir kenan abin da ya kawo shi ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat نعم
mun gane wannan ko to sai Allah ce faraddu aydiyahum fi afwahihim anan muna da maganganu na malaman tafsiri alarama masu yawa Na'am.
sai an baje koli eh Gaskiya.
ka koma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na al-sheikh as-samin al-halabi faraddu aydiyahum bari mu fara wato bari mu bi su a lugance sannan mu dawo zuwa ga ma'ana نعم
waɗansu malamai suka tafi cewa wannan fi tana da ma- ababinta in an ce tana ababinta tufido zarfiya an gane ko yanzu inda ce alkitabu fil madrasati ya nuna fi azarf alladhi fihi alkitab mun gane wannan adalla to kenan faraddu aydiyahum sun mayar da hannayensu fi afwahim a cikin bakinsu ghaizan in ji malamai saboda hushi ka san da adam wani in ya ji haushi zai ga ya dauki hannun shi ya ka- ya sa cikin baki an gane ko Na'am.
kenan fi ala babiha kenan tufidu zarfiya نعم mun ji wannan da kyau نعم waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a fi bi ma'ana ala kenan faraddu aidiyahum ala afwahihim sun mayar da hannayensu akan bakunansu ina fata an fahimci ni istihza'an don izgili ka sai mutum zai baka izgili wani lokaci sai ya rufe bakin shi ina fata ana fahimta ta wa dhahikan kuma don saboda tana yawa sun yi dariya ba su son ka san ana ganin kamar eh, annabawa da sun zo da wani abu sai aga sun zo da abin da ya saba ma hankali shi yasa Allah ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasul rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhhakun ko ba ka dan bane innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun dariya ake yi musu ina fata an fahimci ni to wannan kenan kenan sai ta zama to fi bi ma'ana ala waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a fi din nan bi ma'ana ila faraddu aydiyahum fi afwahihim ay ila afwahihim zuwa ga bakunan su ma'ana sai sun kai ishara da sun kai ishara mi sun kai ishara ku saurari abin da zamu ga muku inna bima inna lafi shakkin mimma tad'un eh, inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi shakkin mimma tad'un na ilayhi muri kenan ku saurara ku ji dibo dibo ga abin da zamu ga muku an gane ko نعم waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce fi bi ma'anar ba'u faraddu aidiyahum bi afwahihim ina fata an fice shine wato fi afwahihim bi ma'ana bi afwahihim zuwa ga bakunan su domin ba'un din nan tana tufidu zarfiyya an gane ko ita ma ba'un akwai lokacin da tana nufin zarfiyya to kaga dai tun da fi tufidu zarfiyya ba mu bukatar wannan amma dai alba'u tufidu eh, zarfiyya Eh, Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla mun gane wannan نعم to wannan mushkila ta luga kenan yanzu sai mutai ta ma'ana alaramma eh waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ad-dama'ir kariki akwai abin da ke kira asbabu ikhtilafil mufassirin dalilan sabanin malaman tafsiri akwai kuma karatu da ake kira asbabu ikhtilafil muhaddithin dalilan da suka sa malaman hadisi suka yi sabani da asbabu ikhtilafil fuqaha dalilan da suka sa malaman fiqh suka yi sabani da asbabu ikhtilafil nahwiyin ko al-lughawiyyin abin da ya sa malaman lugha suka yi sabani da asbabu ikhtilafil bulagha abin da ya sa malaman balaga suka yi sabani kai dai abubuwa ne suna na bincike ne mai yawa kuma malamai sun yi rubuce rubuce akan su al-muhimmu shi damiri marji'u damir inda damiri yake koma shi na daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin an gane ko to ya an ka samu sabani sai a duba a gani in za a yi hada maganganu sai a hada su in ba a yi hada kuma shikenan sai a bari sai a din jayar da sashi akan sashi wata magana akan wata sai sun ka ce waɗanga domirai guda uku a ramma mu rike da kyau dukkan su suna koma ne zuwa ga kafirai raddu kafirran nan sun mayar da aidiyahum hannayensu fi afwahihim an gane ko a bakunansu kenan da aidiyahum da afwahihim da raddu alwawu din nan duka gaba ɗaya na kafirai ne kenan kafirai sun mayar da hannayensu zuwa gami zuwa ga bakunan zuwa bakunansu kaji wannan na farko waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a domiri na farko wato shine na kafirai amma domiri biyu na ƙarshe an gane ko na manzanni ne an gane ko a domiri na farko na kafirai ne faraddu to aidiyahum yana iya komawa zuwa ga kafirai kenan kafirai sun mayar da hannayensu Ai, eh, domiri na farko na kafirai domiri na biyu da na uku na annabawa ne an gane ko amma nan sai a fassara aidi bi ma'ana anni'am kenan faraddu kafirai sun mayar da aidiyahum ni'imomin da annabawa suka zo musu da su ila afwahihim zuwa gaba kunan su ma'ana sun mayar musu da abin da sun ka zo musu da shi da ni'ima don babu ni'ima idan Allah ya turo annabi cikin ku wanda zai ganar da ku darata na zai ga muku abin da Allah ya ci ko Allah ya tado babban malami wanda zai gaya muku abin da Allah ya ce ba tare da gishu ba ko munafici ya haɗa muku abin da Allah ya ce kuma tare da hikima ba tare da kokarin tozartarwa ba an gane ko shi yasa ake cewa li fulanin alayya ayadin bayda wani yana da hannaye farare a kaina ana nufin yana yayi min ni'imomi ya taimaka min a rayuwata mun gane wannan da ke ko kenan sai zamanto dabiri na farko shine na na kafirai raddu amma aidiyahum ana nufin wato ni'imomin annabawa suka mayar musu da abin su mun ji wannan da kyau waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi domiri na raddu na kafirai na amma aidiyahum yana komawa zuwa ga kafirai fi afwahihim yana komawa zuwa ga manzanni kenan domiri biyu na farko sun koma zuwa ga kafirai amma na ƙarshe ya koma zuwa ga mi manzanni suka ce faraddu sai kafirai suka ɗauki hannuwansu suka mayar aidiyahum hannayensu fi afwahihim ai ila afwahir rusul ko ala afwahin rusul suka ruhe musu baki ishiru ishiru ishiru wagga magana ina mai hankali zai karbata ina fata an fice inna lan raka fi safahatin wa inna lan nuzunnuka min al-kadhibin ko ba ka bane annabi nuhu suka ce mai inna lan raka fi dalalin mubin ko ba ka bane to kenan ma'ana sun sa hannunsu sun rufe musu baki ko ma'ana sun yi ishara zuwa ga bakin su kai kai kai ishiru ko kuma hakikatan sun dauka sun dora an danne manzo baki mun gane wannan to kaji abinda malamai sun kace alramma kenan yana da kyau abin nan amma yana iya ɗaukar wani abu kuma faraddu kafirai sun mayar da aidiyahum hannayen annabawa hakikatan fi afwahim gaba kuna su ɗauki hannun su rufe musu baki don renin wayo yana iya ɗauka haka eh wallahu ta'ala alam to wa qalu sai suka ce da su inna kafarna bima ursiltum bih mu mun kafirce mu abinda an ka turo ku da shi ba su ce inna kafarna bil kitabi ba ko baka dan bani ba su ce inda kafarna bil kitabi ba ina fata an fahimci sai sun ka ce bima ursiltum bihi dan saboda su annaba sun ce turo su an kai to abin nan da an ka turo ku da shi mu mun kafirci ina fata an fahimci wannan kuma Allah ya faɗi wannan a jumlace ina fata ana fahimta ta ma'ana kafirai sun faɗa ma annaba wannan a jumlace kamar nan da ya faɗa inna kafarna bima ursiltum bi haka Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون kaga da sun gaya ma annabin su haka ina fata an fahimci ni sannan kuma a cikin suratu eh, al-a'raf Allah ya faɗi wannan ga mutanen annabi salih na Allah ya ce qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به إيه كافرون كاغونغا ويازو أكسة النبي صالح كنا مفصل لي وندكم يزو دنقلي كنا مجمل لي an gane ko Na'am.
wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi sun kace ai su sun kafirci da abinda an ka turo su da shi to nan ma ursiltum bihi abinda an ka turo annaba da shi yufidul ijmal kenan allazi ursiltum bihi an turo annaba misali da littattafai kuma misali an turo annabawa da mu'jizoji ba sani ko ka fahimce ni ba to kenan ba su ce mun kafirce ma littafi ba ko mun kafirce ma taguwa ko mun kafirce ma kaza a'a duk abinda an ka turo ku da shi gaba ɗaya mu mun kafirce mishi ka kusan kafirci ya kai kafirci Allah kai muna tsari آمين يا رب wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murid an gane ko wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murid sun ka ce wa inna mu la fi shakkin fi in ji malaman na hauta ce to fi da zarfiya su kuma malaman balaga sun ka ce to in ka ji an ce fi to ana zancen batana duk abin da bai da amfani sai a kawo fi an gane ko fi dalalin mubin ko ba kanan bane eh fi dalalin ba'id amma in kaji an ce ala ana nufin shari'a saboda wanda yake akan shari'a dama kamar yana akan taguwa ne ko ya hau wani abu wanda yake hango abin da yake nesa da shi ina fata an fahimci ni wanda kuma fi kamar ya fada rijiya ne ko ya fada wato abin nan kwakwara akwai wata rijiya da muke ce ma kwakwara wajen mu kwakwara ake ce mata rijiyar nan wadda ake sama siminti wadda babu wurin takawa to ita ake ce ma kwakwara da kaji an ce mutum ya fada kwakwara kenan babu wurin hitowa a rama sai dai a hiddo shi Mm, duk da ke ta mahaukaciya ta ce bata damu ba da ta faɗa rijiya an ka ce ku ɗau ku nemo maza a hiddo ta ta ce to dai ta ku aka ji mu dai muna nan muna wankan mu Allah ya kyauta to fi shakkin dai sun kace sun hada cikin shakka kenan fagamniya ta suka yi mimma qalu inna- in- inna kafarna bima usiltu bihi wa inna la fi shakkin kuma sun kace suna cikin shakka mimma tad'una na game da abin da kuke kiran mu da shi ilaihi zuwa gare shi muribin yana mai sha wa shakka murib daga raibuna to arab rai- wato arabahu ya sanya mishi shakka mun gane wannan da kyau to arama sai dai anan akwai mas'ala guda ta shahi har da alqur'ani ta shahimi ta shahi kuma larabci bari mu fara da har da alqur'ani a cikin suratu hud akwai wata aya mai kama da wannan alramma wajen qissa ta annabi salih قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا شك وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب تو نهود نون بي أفركو وإننا أما أكرشي باب نون لفي شك مما تدعونا إليه مريب ننكم تكن سورة إبراهيم وإنا لفي شك مما تدعوننا نن نون قداتي أما أكرشي نون بي أكو تكن سورة إبراهيم وقد تفسك حرد كنمي حرد القرآن سيئي هترى تو أما يمك أجي ونن تو تفسك الله رجيها to inna harfin taukidina to wani lokacin ana shafe nunon ɗaya marmakon a ce inna na sai a ce inna ya halatta a larabci ina fata an fahimci ni shin nunun kinta inna ta aka shafe ko ko na ɗin ce aka shafe aka bar alif guda zance mafi inganci cikin inna mai shadda ce aka shafe guda ita ko na ɗin aka kawo sai an ka ce wa inna kuma ya halatta a ce wa inna na tun daga shi duk ya zo cikin alkur'ani mun gane wannan to lafi shakkin min ma tad'una saboda annabi eh, salih mutum guda ne sai aka ce tad'una tunda anta tad'u ake cewa abinda kake kira mu zo gare shi can kuma tad'una na fi'li mudari'i ne shi ma marfu'i ne wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa kenan wa inna lafi shakkin mimma antum tad'una na ilayhi murib wancan kuma wa inna lafi shakk wa- wato wa inna na lafi shakkin mimma تدعون وأنت تدعونا إليه تدعو فعل مضارع مرفوع ولتجرده من الجازم والناصب وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل أي إن ألفني أكيد التعذر أما واو da ya'un sai a ce الثقل mun gane wannan نعم to kaji abin da yasa an ka samu bambanci sun ka ce muna da shakka game da abin da kuke kira kiran mu zuwa gare shi muribin mai sawa ko ko kwanto mun gane wannan anan akwai wani abu mai muhimmanci a laramba imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an yayi babi na khitabul qur'an khitabul qur'an ya an ce khitabul qur'an na nufin yadda qur'ani yake gabatar da uslubi na zance wani lokacin ya kawo nau'i zai kai kusan in ban manta ba kusa kala 40 arama ya kai kala 40 amma dai mutum ya koma can cikin wani littafi dai na bashi wato marji wanda zai koma zuwa gare shi ko mastar almuhim shin wai manzanni gaba ɗaya lokaci guda aka yi su ai ba lokaci guda aka yi su ba ko ba ka nan bane manzanni ba su yi zamani guda ba tunda wasu annabawa sai bayan sun shuɗe sannan wani- su- wasu annabawa za su zo kuma ko da zamani guda sun kai tana yawa wani annabi yana wani gari wani annabi yana wani gari tunda annabi lutu kaga shi na can cikin waɗancan ƙura annabi ibrahim yana wani wuri tunda sai da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim sannan suka je wajen annabi lutu Kai- kenan kaga ba gari guda ne ake da'awa ba kenan zamani na iya bambanta ko kuma wuri ya bambanta ko da zamani ya zama to daya ba sani ko mun fahimta ba yawwa arama to anan shin annaba wannan da sabudawa da adawa da abin ga da qaumi nuhin duk tare na sun kace ma annabawan su wa inna lafi shakkin mimma tad'una la ilahi muri a'a ba zamani guda bane to me yasa kuma an ka hadi sai a ce maka a'a nan ya kawo shi a jumlace amma yana nufin kowanne a zamanin shi haka an ka gaya mishi amin amin mas'ala ce mai muhimmanci a ran ba to qalat rusuluhum nan sai an ka ce qalat munasabar wannan aya shine wato jawabi ne akan maganar da su kafirai sun ka faɗa in kana sun ka gane munasaba an gane ko yawwa qalat rusuluhum shi sama ba a kawo wawun ba ana iya kawo a ce wa qalat eh, rusuluhum amma saboda wato uslubi ne na muhawara sai a shafe wawan wannan za ka ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yana yawan kawo shi qalat rusuluhum sai manzannin su sun kace an gane ko tau kafin mu je gaba alaramma qalat atta'u ta'u ta'nif to kuma cikin manzanni zance mafi inganci babu mace aiko to ina ta'un ɗin ka ta shigo alaramma eh ko ba haka ba Na'am.
tunda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu taba turuwa ba sai manzanni tunda ma da illa yufidul hasr wa ma ana illa nadhirun mubin to kenan waɗannan me yasa ta unta su shi mal abin da malamai sun karin jahis amma duk da ke waɗansu malamai sun ce a ana iya samun manzanni cikin mata tunda an ce wa auhayna ila ummi musa an ardi'i ko ba haka nan bane Na'am.
amma wannan wahayi ne na ilhama ba sai ko mun gane ba to yanzu ya zamu yi da wannan sannan kuma ko cikin man- i- aljannu an yi sabani shin akwai manzanni ko babu wasu malamai sun tafi cewa akwai manzanni cikin aljannu tunda Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum amma waɗansu malamai suka ce a'a manzanni cikin an- cikin mutane da ake samun su amma su cikin a aljanu ana samun waɗanda su ɗauka daga manzanni na mutane su kai ma ƴan uwansu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru gare shi wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم من قال ونن to kenan wannan matsala ce mun kawo ta saboda khilafkin da akwai tsakanin malamai wagga ta'un ta'anithul lughawi ne qalat rusuluhum ay qalat jama'atul rusuli ne ina fata ana fahimta ta jam'u taksir ana iya kawo mai ta'un shi yasa sai aka kawo wannan ta'un din ba don saboda akwai mace wanzu ba kuma ko da akwai mace manzo misali ma in ma mun dauki ra'ayin waɗancan to amma ai mafi yawancin mazaje na to kiran bai dace a kawo ta'un ba almuhimmu qalat rusulum kiran qalat jama'atur rusul manzannin su sun ce da su afillahi shakkun an gane ko da an ka ce qalat rusuluhum ba a ce rusuluhum wa rusuluhunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibil inath yanzu afillahi shakkun a cikin kasancewar Allah an gane ko har ana shakka ina fata an fahimci wanga istifhamu inkar ne kuma mauridul inkar kamar da ibnu ashur ce wurin da aka son ayi inkarin kasancewa cikin kasancewa Allah har ana shakka shi yasa sai gabatar da wato abin nan eh, afillahi shakkun ya gabatar da sunan Allah maimakon a ce a shakkun fillahi sai an ka ce afillahi yanzu cikin kasancewa Allah shakkun har akwai shakka to kaga ashe nan mutum mai da'awa zai gane wani abu idan har aka yi sabani sun ka ce babu Allah ko ba haka ba to dan an yi sabani akan wata matsala ba bin mamaki bane tunda cewa akwai Allah abin wanda bai dace a yi- an yi sabani kan shi ba amma har da akwai Allah wasu ba su yarda ba musamman yanzu kaga wanga zamani da muke yan shiyu'iyya da yan tabi'iyya tabi'iyun sai ka- waɗanda suka ce na cire ita ce kawai take caccanzawa da yan shiyu'iyya yan communist waɗansu da suka cewa babu Allah subhanahu wata'ala da sauransu shaidan ya zo ya wuce da su sai in sun shiga bala'i na suka yarda akwai Allah da sun ji bala'i da tara sai ka sun ce oh mon dieu oh my god to kada ka ce babu Allah Eh, Allah yi mana tsari Amin ya rabbal alamin.
to in mun ka duba wajen i'rabi afillahi shakkun yanzu cikin kasancewa Allah ana shakka wasu daga cikin malaman nahau sun ka ce shi shakkun shine mubtada kenan a shakkun fillahi ai fi wujudillah kenan sai ya zamanto shi jarun wajuru shine khabar waɗansu kuma suka ce a'a afillahi shakkun shi shakkun shine mubtada nan babu sabani fillahi sun ka ce jarun wa majrurun fa'ili ne na mi fa'ili ne na mubtada al mubtada alladhi iktafa bi marfu'ihi a cikin larabci akwai shi domin i'tamada ala wato al istifhami tunda tambaya ta gabata to ana iya irabin shi fa'ilul mubtada bai bukatar khabar mun gane wannan da kyau Na'am.
wanda kuma su malaman nahawu sun hirin jayar da wannan na biyu amma kuma ya hewaya dan an ce al-mufka al-mubtada alladhi iktafa bi marfu'ihi ba kowa ya gane wannan ba amma in kace khabar ka hutar da mutane to afillahi shakkun yanzu cikin kasancewa Allah ana shakka mun gane wannan ko Na'am.
to ana akwai mas'ala guda biyu mas'ala guda ta aqida arama Na'am.
mas'ala guda kuma ta wata kissa ta fiqihu kenan da fiqihu da aqida Na'am.
wanne za mu fara da shi
Aida.
mu fara da aqida Na'am.
waɗansu daga cikin 'yan nazariyat masu kawo wa nazariyat sai sun ka kawo wato a wata nazariya da ake kira wato theory de doute doubting an angle an gane ko Na'am.
wato shine duk abin da za a fara sai a fara da shakka sannan sai a je a nemo dalilai na tabbatar da shi kenan al-muntalaq min ash-shakk an gane ko Na'am.
wanda za ka ga waɗansu sun ɗauki wannan musamman lai filozof da sauran waɗanda sun ka tasirantu da su suna ganin kamar komi in za a fara da shakka za a fara ina fata an fahimci ni hatta da wani filozof na manta sunan shi eske ba ko sokarat na bai ko wani daga cikin su wai yake cewa yana shakka shi akwai shi amma da yayi tunani kamar da yaje yana tunani tunani sai ya yarda da akwai shi wai min babu talazum kai arama tunda min babu talazum ne tunda ka san kana tunani kenan kai akwai ka Gaskiya ne.
ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
kaga wannan soki burutsu ne Gaskiya ne.
Mm, tambada ce da kuma wasawisu shaya'i Allah kai mu da tsari Amin ya rabbal alamin.
akwai wata firqa daga cikin firqa wanda wani ɗaya daga cikin dakatira na ƙasar Saudiya ana kiran shi eh, wani Abu Zahrani doktoratin da ya rubuta akwai wannan firqa ya rubuta firqatul ahbash wani mutum ne malami ɗan ƙasar Habasha ya koma ƙasar Lubnan ya kirkiro tashi wato firqa an gane ko firqatul ahbash wanda da ya je kasar lubnan ma kan bincike kansu da sun kaga alamun kaman yana bincike kansu sun bidi ma eh, kiran yan uwansu a hallaka shi Allah dai ya kaddare ya fita lafiya wanda muka je saudiya a ra- ma'ahad na rabit alam al-islami lokacin da muna karatu ya gabatar da wasu darussa a masallaci na rabita mun haɗu da shi har ya bamu wannan doktoratin tashi Na'am.
an gane ko to su sai ma sun tasirantu da wannan sai suna cewa in za a farawa da shakka ake farawa kenan babu Allah sai an yi bincike a gano ko akwai Allah ko babu kaga wannan su burutsu ne Gaskiya ne.
to kaji wannan to sai mu zo kenan dalili kuma wanda ke nuna cewa wannan magana ƙarya ce ga annabawa da suke yi su suka fi kowa sanin Allah kuma su suka fi kowa sanin yadda ake da'awa su bu sai da a fara da shakka ba zan ci a fara da shakka fi zatillahi bai taso ba amma mas'ala ta fiqh wadda baka sani ba sai ka fara da rashin sani haka bincike ka gano dalilanta amma wajen tauhidi akwai Allah dan ba a fara da shakka don abu na wanda bai bukata a fara da shakka wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid duk abin da ka gani wanda Allah ya halitta ya nuna akwai Allah domin almasnu'at tadullu ala sani ko ba haka nan bane Na'am.
ha yo mota za ta yi kanta Na'am.
jirgin sama zai yi kan shi Na yanki.
ha as-sama'u zatul abrash wal ardu zatul fijaj to waɗannan ba su nuna akwai Allah subhanahu wataala shikenan ƙasa ita ta yi kanta sudufa kawai hakan ga wannan ai izgili ne Na'am.
Allah kai mu sani Amin ya rabbal to yanzu- yanzu sai mu je zuwa ga mas'ala ta alamin.
ta fiqihu to afillahi shakkun wai wani kissa ce tarifa ya an ce tarifa kissa mai ban dariya wai wani mutum ne aka tambayi ya ce madan shi in kana son ka fita duk abin da an ka tambaye ka ka ce fihi qaulani Na'am.
malamai sun yi magana biyu kaga kama ka zai waya an gane ko wai an bashi wani kilina kamar yan shi'a ne sun ce in ka zo ga gari in babu malamin shi'a to ka tambayi malamin sunna duk abin da ya faɗa maka ya aiki da sabanin shi ka ya dace da abin da Allah yake so in yace ma abu haram na to kina ya zan halat in yace ma halat na ya zan haram haka suke ba mutanen su fatawa wasu daga cikin su Allah kai mu tsari amin ya rabbi almuhimmu to yaro kullum an ka tambaye shi mas'ala sai ce fihi qaulani sai an ka zo an ka tambaye shi afillahi shakkun sai ce fihi qaulani ina fata an fahimce ni akwai magana biyu ke ko ba haka ba na'am to duk da yake suna son su yi inkarin fihi qaulani amma ko ai gashi qur'ani ya faɗi waɗansu su yarda akwai Allah ba ina fata ana fahimta ta ala ayyati hal Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaidi wanda malami ne limamin masallacin Makka yayi limanci duk da yake kafin ya rasu ya daina mas- ba da sallah yayi resigning ko demissione an gane ko yana da littafi dalibi ne na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan mutumin Sheikh babban malami na kasar Saudiya cikin wani littafi da ya rubuta al-muta'alim mutumin da yake nuna ya karatu shi ko bai yi karatu ba shine muta'alim alaramma eh tafa'ala kamar ya nuna yana da abu amma bai da shi kaga ta'azama ya nuna yana da girma amma babu girma tabaka yayi kamar kuka yake amma ba kukan yake yi ba an gane ko tanadama yayi kamar yayi nadama amma ba nadama yake yi ba wannan shine abinda wazanin yake basuwa amma yana da wasu ma'anoni daban-daban waɗanda ba wannan ba sai ka kuma cikin littafin sarfa za su baka ma'anonin shi daban-daban to hakan ga 'yan anka ce eh, eh, tamarada ya yi kamar yana da rashin lafiya amma bai da rashin lafiya to haka ta jahala ya nuna kanshi kamar jahili amma ba jahili bane shi yasa abul ala il ma'arri yake cewa falan bara aitul jahla fin nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu ina fata ana fahimta na'am to almuhimmu sai ya cikin wani littafi almuta'alim wanda yake nuna yayi karatu amma bai yi karatu ba dan saboda yana da'awa ne kuma yana wa'azi ne ga ɗaliban ilimi wanda suke nuna sun yi karatu su ko ba su san komai ba Shak Bakar Abdullahi Abu Zaid yace wannan yana tsoron kissa ce wadda aka shirya don saboda ayi suka zuwa ga mazhaba ta Imam Shafi'i domin mazhaba ta Imam Shafi'i arama tana da bangare guda biyu akwai al-ahdul qadim akwai al-ahdul jadid kasan Imam Shafi'i ya zama na gabaci su makka da madina da da da da da da da da da bagdad aka yi masa sharri aka so aka kashe shi a zamanin daular abbasiya allah ya kubutar da shi ina fata an fahimci da an ka ce shi eh, abin nan ne yana son eh, ko ahalul baiti aka shirya mai sharri ko sun shirya juyin mulki almuhimmu da ya nuna shi wannan abin ba ba damin shi ba tunda shi ka san shi dan bakwarai shi ne kuma yana dangantuwa zuwa ga eh, gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shi duk yan uwan shi na da haka bai da bambanci tsakanin su almuhimmu da yayi Allah da ya tsa- bai bai kare mai kwana ba an ka sake shi ya ga alamun ma zama wurin nan bai da wani amfani sai bar Bagdad ya koma can Misra can Misra Allah ya mishi rasuwa ka san kabarin Imam Shafi'i na can Misra an gane ko na'am to fatawoyin da ya basuwa ana kiran su qadim waɗanda ya basuwa a gabashin duniya lokacin da ya zo nan misra su ne maghrib kenan kamar ma'ana ya dawo nan eh, sai kuma ya bada wasu fatawoyi sabanin waɗancan dalili kuma saboda halayen mutane suna bambanta to kaga wasu don su yi suka shi yana ganin kamar suka ce zuwa ga eh, wannan eh, eh, mazhaba ta imamu shafi'i shi yasa aka cewa fihi qaulani ina fata an fahimce ni to ba mu sani ba dai wallahu alam sai dai ayi hattara zuwa ga suka zuwa ga malamai don zai kai mutum zuwa ga halaka kai dai in ka ga mas'ala ga abinda malamai suka tattauna ga dalilan kowa in ga wanda ka yarda da shi ka dauka ka faɗi me yasa ka zabi wannan ka tsaya bakin nan eh kakka sa kanka wajen zagin mutane da cin mutuncin mutane ina fata ana fahimta ta malamai kuma masu ɗauka sunan malamai ba wai yan cuwa-cuwa ba ina fata amince don wani sunan malamin da yake ɗauka ba malamin bane to yanzu ya suka ce afillahi shakkun yanzu cin kasancewa Allah akwai shakka fatiris samawati wal ard Allah shi ne kage halittar samai da kasai don su ba su kamar illa an gane ko domin ba a shakka ga Allah ka- kamar sun ce musu li annahu fatara samawati wal ard in kaga suna mushtaqun yazo alaran ma wani bi yufidul illa wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun sai ce mi illa alladhi fatarani No.
kenan limadha abuduhu li annahu huwa alladhi fatarani ina fata an fahimce ni shi yasa zaka ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard me yasa ya juyo da fuskar shi li'annahu fatara as-samawati wal ard an gane ko Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suka yi ishara zuwa ga wannan to fatir as-samawati wal ard Allah shine ya kaji halittar samai da kasai yad'ukum Allah yana kiran ku ma'ana ta hanyar manzanni ba wai Allah yi ga kanshi wai ka magana ce kai a bi wasitatir rusul Allahu akbar jazakumullahu khair آمين وإياكم يدعوكم كما في إلي مضارئين يفيد التجدد والتكرار الله يلا كيران كوتا هيا منزني li yaghfira lakum min dhunubikum dan ya gafarta muku zunubanku an gane ko wasu malamai sun ka ce wa lamun lamu ta'lili ce an gane ko kenan li ajli ghufrani dhunubikum dan ya gafarta muku wasu kuma sun ka ce a'a allamu kinnan tana da alakan nan da an an gane ko yad'ukum li an yaghfira lakum dhunubakum Allah yana kiran ku dan ya gafarta muku zunubanku to yad'ukum li yaghfira lakum li ghufrani ne ai li yaghfira fi'li ne zaka kaddara an to an in kinna in ka kaddara ta zai koma masdarun munsabik yad'ukum li ghufrani dhunubikum to me yasa ya kawo ta da siga masdarun munsabik bai kawo masdar na asali ba sun ka ce saboda fi'li mudari yufidu tajaddud wa takrar mun samu ma'anar masdar an gane ko tunda muna iminas masdar kuma gashi mun samu ma'anar fi'li mudari li an yaghfira lakum dhunubakum an gane ko dan ya gafarta muku zunubanku zunubakum buste wa zunubakunna ba taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas dan ya gafarta muku na al-ghufran mawdu'i ne asalin ghufran shine as-sitru shi yasa al-maghfar kwalkwalo hulla ce wadda ake sawa akai lokacin yaki an buga mu mutum makami ba za ta kai gare shi ba hullar karfi to ana kiranta maghfar kwalkwalo a sunanta malaman zauri hakan ji suna kiranta to maghfar yadda take suturce kan mutum haka ne Allah ya ce ke suturta zunubanku zunubanka liyaghfira lakum min dhunubikum ghufran mawdu'i ne an gane ko wa yake gafara Allah subhanahu wataala in ka ji an danganta gafara ba ga Allah ba to dan saboda shi mutumin ba Allah bane aikin sa da na Allah ba ɗaya bane qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah ko ba karan bane sannan kuma rabbi ighfir warham Allah ka gafarta ta amma bai wanda za a gafarta ma ba a'a duk wanda ya cancanci gafarta sai shahi maf'ulun bihi don duk wanda ya cancanta ko ba haka ba sannan kuma Allah ya faɗi wanda zai gafarta musu jumlace kuma da kuma a fassale ina fata ana fahimta ta annabi dawud Allah ya ce fa ghafarna lahu zalik mun gafarta mishi ko ba karan bane sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zaka ko ba karan bane sannan wal mala'ikatu yastaghfiruna liman fil ard ga wanda yake bisa doron kasa waɗansu malamai suka ce nan saboda mala'iku an kace ammatan kamar yadda ustaz doktor fadar samun ra'iya kan haka an gane ko tun an ce wal mala'ikatu amma mala'iku waɗanda suke suna kewaye da al'arshi su sai waɗanda suka yi imani allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu to amma zance mafi inganci da an ka ce liman fil arda amun ne makhsus lil ladina amun don mala'iku ba za su saba ma Allah ba Allah bai yarda ayi istighfari ga wanda ba mumini ba kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ko ba haka nan bane don haka ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ko ba haka nan bane to don haka dai ghufranukin nan liman fil ardi ana lil ladina amanu don mala'iku ba za su saba ma Allah ba da haka nan ustaz doktor fadil saman ra'i mu muna ganin dai nan yayi kuskure duk da yake laraba suna cewa li kulli jawadin kabwa ko wani jawad in garman doki in ji malaman zauri doki mai karfi kabwa yana iya tuntubi komi ilimin ka kana iya kai kuskure komi kasancewa ka alaran magangaran qur'ani yana iya bashe ka don baka isa ka rinjaye alqur'ani ba don magana Allah ce sai dai qur'ani rinjaye ka wa inda hu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid mun ji wannan da kyau to liyaghfira lakum min dhunubikum min alaramma wa gama da suka yi magana biyu a kanta wasu sun ka ce min tabi'idiyya ce tana nufin sashi daga alba'd kenan Allah ya gafarta muku min dhunubikum ay min ba'd dhunubikum sashin zunubanku me yasa ba a ce musu to dukkan zunubansu ba saboda ka a ce Allah ya gafarta musu su ji cewa komai ya kare sai a ce sashi don saboda su shigo sauran kuma su ci gaba da ibada Allah ya gafarta musu sashi wasu ka ce a'a wagga min ba ta idiyya ba ce wagga min badaliya ce alaran ba badaliya ka ce ka saka jin badaliya daga badal na madadi ko kan baci wai ma'ana li yaghfira lakum wato min dhunubikum ay badala dhunubikum Allah ya gafarta muku madadin zunubanku ya ba ku lada ya ba ku lada ko ba haka ba kaji Allah subhanahu wa ta'ala ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما mun gane wannan da kyau ko to min zunubikum sashen zunubanku ko zunubanku an gane ko amma zance mafi inganci zunubansu gaba ɗaya Allah zai gafarta musu sai dai waɗanda suka yi zuwa gaba to nan zunubakum alaramma al-ijmal ai zunubi kala kala na akwai shirka akwai kaza to kaga yanzu nan tunda manzanni an kace sun faɗa in ka ga dama nan sai kai ijmali kai tafsili mutanen annabi nuh suna shirka zunubin su ne mutanen annabi hudu suna shirka zunubin su ne mutanen annabi salih mutanen annabi abin nan shu'aib ko ba kanan bane mutanen annabi ibrahim duk suna shirka to zunubin su ne bayan wannan kuma su mutanen annabi salih an gane ko an faɗa kaga cikin ko mu ce mutanen annabi shu'aib cikin zunubansu akwai mi akwai tauye mudu ba sani ko an fahimta ba akwai tauye mudu zunubin su ne to da suna aikata wannan banna mutanen annabi lutu bayan shirka kuma suna mi suna yin luwaɗi kaga wannan zunubi kuma kenan duk annabin Allah ko wanne azaba ne ke hada musu ku zo Allah ya gafarta muku zunuban ku kenan nan zunuban su dinnan mujmal wa mufassal akwai zunubu mushtaraka akwai zunubu wato khassa mun gane wannan zunubikum bai ce wa zunubikunna ba domin da mata da maza kowa na zunubi a ran ba ko ba haka ba litaglibi janibi dhukuri ala janibil ina yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba mun gane wannan da kyau ko to Allah yana kiran ku don ya gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum Allah ya muku jinkiri ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci wanda yake an sanya masa muqaddari an sanya masa suna an sanya masa lokaci to me yasa ai kowa an sanya masa lokaci aran ma ko an kira su ko ba a kira su ba ai lokacin su sananne na to na ana nufin ma'ana za su samu alfani kafin wannan lokacin walau anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون kaga idan da sun yi imani Allah gafarta musu sai su samu alkhairin duniya da lahira fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara an gane ko to ana ramma wayo akhirakum ila ajalin musamma to ina amsar da sun ka basu bayan an diwi irin maganar da annaba suka yi musu mai taushi mai laushi mai daɗi mai kwantar da hankali mai sa natsuwa da tsanaki arama amma ƙalu sai sun ka ce in antum illa basharun mithluna in antum illa in in kaga ta zo bayan illa ta zo bayan ta nafiya ce kuma tufidu yufidan alhasr in an hada su kenan ma antum illa basharun mithluna kenan inna ma antum basharun mithluna ku ba komai wani mutane ne irin mu kaji hujjarsu saboda su suna ganin bai dace ba Allah ya turo mi manzo ya zama to mi dan adam kaji Allah ce a kana lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas ko ba kana bane wa ma mana an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba asallahu basharar rasula duk da yake wa mamman annasa an yu'minu wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin shi shine cikin suratul kahfi don mai hada qur'ani shi hattara wancan kuma na farko yana cikin suratul isra an gane ko sun ka ce in antum illa basharun mithluna ku ba mu ku mutane bane illa irin mu wai su ganin su dan adam da dan adam duka ɗaya ne a'a ai baiwa ta bambanta ko a nan duniya wani Allah ya bashi wani ilimi wani Allah bai bashi ba wani Allah ya bashi wata baiwa shi yasa duniya in ka ga mutun ya fi ka wata baiwa to ka diba kai ko wata baiwa ka fi shi da ita wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani mulki wani ya fi wani ilimi wani na da ilimin duniya wani ya fi shi ma a cikin ilimin duniya wani da wani ya iya science wani ya iya physics wani ya iya chemistry shimi kenan wani ya iya kaza kowa dai akwai tashi baiwa da Allah ba shi yasa in ka kalle wadda Allah ma sai ka gode ma Allah kuma kullun in dai abin da ya shafi ibada ne to ka kalle wanda yake sama gare ka sai ka yi ta kokari ka kara in kuma duniya ne to ka kalle waɗanda ka fiya sai ka kara gode ma Allah mun gane wannan da ke ko yawwa arama sun ka ce antum illa basharun mithluna ai kuma kun da illa mutane irin mu don haka su busu yarda ba Allah ya turo mutun ya zama tu manzo a'a Allah ne ya ga dama ya turo manzo mun gane wannan ko to don haka wannan shubhar ba ta tashi ba amma cikin ayoyi da dama suna faɗar irin wannan zaka gani Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a wurare wato a ɓangarori daban-daban yassa ma Allah ce manzo ka ga musu kul inna ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku dan adam ne amma yuha ilayya bambanci da ku ana min wahayi kuma wahayin da an kai masa ba a taba wani irin sa kuma za a yi wani irin sa ba mun gane ko khairu khalqillahi ajma'i in antum illa basharun mithluna sai sun kace turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ko ba haka nan bane shi yasa su bu su da ba abin mutum manzo wala in atattum basharan mithlakum innakum idan la khasirun annabi nuhu shi ma sun kace ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum subhanallah Allah kai mun tsari sai sun kace turiduna fi'li mudari'in yufidu tajaddud wa takrar kuna son an tasudduna ko kange mu asalin an tasudduna ala masdarun munsabiku ne domin turiduna saddana ne amma sai an ka kawo an da tasuddu fi'li mudari'i masdarun munsabik saboda a nuna goyo gobe jibi da gata haka ne za su aikata kuna son ku kange mu amma kana ya'budu aba'una daga abin da iyayenmu sun kasance suna bauta ma nan akwai wani maudu'i wanda mun taɓa tattauna ba sani ba ko ka samu halarta wannan muhadara da aka yi a jami'a ta wato abin nan jami'atul ba abin nan ga sunanta ba jami'a ga mun kai karatu nan tazamun jami'atul tazamun mun yi karatu kan wani maudu'i da ake kira al'udul ban san ko ka samu halarta ba to ana akwai al'udul alaramma duk inda ka ga ma mausula kai duk kalmomin qur'ani akwai al'udul cikin su ba wai jumla ba duk kalima akwai udul cikin ta ka fahimta saboda duk kalima ana iya cewa me yasa an ka ce an ka kawo wannan ba a kawo wannan ba duk jumla ana iya cewa me yasa aka kawo jumla kaza ba aka kawo jumla kaza ba kaga udul ya shafi dukkan alqur'ani gaba daya ina fata ana fahimta me yasa an ka kawo wannan wazani ba a kawo wannan wazani ba eh dan haka udulu babi ne mai fadi arama to almuhimmi bari mu dauki nan inda zai muke akan shi in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna kuna son ku kange mu amma kana ya abudu aba'una daga abin da iyayenmu suka kasance suna aikatawa suna bauta ma marmakon su ce turiduna an tasudduna an asnami aba'ina ko ba ka dan bari ko haka ba to me yasa mu ce asnam ba sun ce amma kana ya abudu aba'una sun kai udul daga asnam zuwa ga amma kana ya abudu aba'una malamai suke cewa saboda mi saboda nan su nuna maka cewa akwai wata ka'ida da an ka ce at-taqlidu hijabul aql wanda in ka diba babban malamin nan na hadisi wanga mai littafin fiqh sunna an gane ko sayyid sabiq yana littafi al-aqaid al-islamiyya to cikin wannan littafi ya kawo wannan ka'ida at-taqlidu hijabul aql shi kwaikwayo yana hana hankali ya aiki ya hujjojin da ake basu amma kuma su hujja da suke basu amma kana ya abudu aba'una abinda iyayenmu sun kasance suna aikata shi kaji shi abinda hujja take nan to abin in ka ce babanka ya kasance shi na aikata wannan abu shi yana zama hujja a sai in ya zama to shi kanshi abin ya gaskiya ne shi yasa annabi yusuf shi ya kafa hujja da iyayen shi suna abu amma saboda abin gaskiya ne babu matsala wattaba'tu millata aba'iyaci ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub sai ce mi ma kana lana an nushrika billahi min shay kaga ba za mu shirka da Allah ba kaga ga hujja ce ingantatta ba don kawai iyayen su tana aikata bai zaman to hujja mun gane wannan da kyau yawwa alaramma to turiduna an tasuduna cin qur'ani ma za gani wa idza qila hum ittabi'u ma anzalahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana ko ba ka nan bane ko hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana a cikin suratu wato al-ma'ida ma alfaina alayhi aba'ana kuma a cikin mi suratu abin nan baqara ma wajadna alaihi aba'ana a cikin suratul luqman ko ba haka bane su dai abinda sun kai iske iyayen su suna yi saboda su kawai hujjar su ma kana ya abudu kaga kana abinda sun kasance suna aikata ya abudu yau da gobe jibi daga ta fi'ili mudari in yufidu tajaddudu takra dan haka tunda iyayen su kullun haka suka yi to hujja ta ko yanzu kana ganin waɗanda mutane suna da irin wannan matsala shi yasa abinda ake so ga mutum a'a shi zamanin da ya wuce ba a watsar da shi amma za a auna shi akan mizani yanzu abin da ake cikin shi ba za a watsar da shi ba za a dora shi akan mizani don a yi tunanin abin da a yi hange abin da zai zo gaba an gane ko abin da ya wuce ya zan tarihi abin da ake yanzu ya zama to hadir abin da zai zo gaba ya zama to mustaqbal to madin na a tace abin da ke da amfani a yi aiki da shi hadir kin a dora akan madin don a yi tunanin mustaqbal da zai kasancewa a gina hadir da madi mai kyau da kuma wanda yake ya dace a ƙara sannan kuma mustaqbal a yi gina shi shi ma a yi hasashen shi yadda waɗancan sun ka bayar ban sani ko mun fahimta ba amma kasancewar kawai a watsar da madi wannan bai yi ba tunda in kai yanke tarihin kake nan ka haɗi ko ba ka nan bane kace kai da yanzu ɗaya zaka aiki baka aiki da baya to ya an samu matsala sannan kuma in ka ce a'a kai zaka rike madi kankan babu ruwanka da yanzu kuma ka shiga matsala in ka ce a kai hasashen gaba ɗaya da kai ka watsar da yanzu da kenan yanzu ba kamar ba rayuwa kake ba kuma wanda sun ka rayu can gaba ba za ka amfana da ilimin su ba alhali ilimi silsila ne kuma ka ba yanzu manyan manyan rubucin da aka yi a kowane fage na rayuwa kai yanzu in ka zo ba dan bahasin kana za ka yi ba ai cikin abin da magabata sun ka rubuta na za ka abin nan ina fata ana fahimta za kafin ka ce ka karanta wani fanni littafi dubu nawa magabata suka rubuta a cikin wannan fanni to don mina za ka amfanuwa da ilimin su kuma ka dawo ka ce san wani abuwa kaga wannan kuskure ne ya kamata ɗaliban ilimi mu yi hattara da wannan Allah ya muna mai kyau to eh qalu in antum illa basharun mithlukum kina al asalatu wal mu'asara al ramba al asala abu na asali na baya wanda ya wuce mai kyau a ɗauka al mu'asara shi ko na zamanin yanzu shi ko a kiyaye shi a yi amfani da shi daidai da inda ya kamata ba sani ko mun fahimta ba shi yasa akwai wani gigitacce dan kasar Italiya na da wata mazhaba sunan shi futurist feature daga wato future ne abinda zai zo gaba futurist kawai shi ne ya kahirce mai yanzu kawai shi wai abinda zai zo gaba da to kaga ga aiki gita ta to akwai waɗanda kuma almuhafizun suna riƙewa wai abu tantantan wanda ya wuce nan shi na za a riƙewa ba a ƙara kan shi wannan kuskure da sannan kuma akwai waɗanda a'a su yan yanzu na duniyar yanzu su busu yarda da baya ba su yarda gaba ba kamar yadda kafirai suka ce wa mayu hulikuna illa dahar ba abin da zai halaka da su zamani su yanzu na ɗaya sun karda shi don can abin da ya wuce saura ba su yarda da shi ba kuma abin da zai zo gaba ruwan su da shi kaga wannan shi ba kuskure na jumud ne kaga akwai matsala shi yasa ko a wannan zamanin zaka akwai irin wannan matsala sai ka mutum ta shi ya riga ya rike abin da iyayen sun karki to ai uban ka walki ya darma kai ma darma walki mu gani ko ba ka nan bane kakka sa sutura ta yanzu kakka shiga mota don uban ka bai shiga mota ba ko kakanka bai shiga mota ba ina fata ana fahimta ta kaga wannan ba hujja bace kana da kyau amin amin yana da kyau mu zaman muna da tunani mai kyau a tamyiz ka gane ka bambanta abin da yake da kyau da wanda bai da kyau shi kenan magana ta kare Allah ya taimake mu as-sawabit wal mutaghayyir akwai wani malami da ya bincike na mace sunansa wani abin da ne al-muntadal islami suka dauki nauyin buga wannan littafi as-sawabit wal mutaghayyir ko al-sawabit wal mutaghayyirat ni kira abin da tabbace ki aqida rukunan imani ba sa canzawa ba wanda zakwa ce sun zan bakwai rukunan musulunci guda biyar na ba sa canzawa ina fata ana fahimta ta amma yanzu misali ijtihadi ana iya ijtihadi cikin wasu mas'aloli an gane ko wanda sun ka shafi fiqhu na zamani ina fata ana fahimta ta to wannan kuma mutaghayyir ne yana iya canzawa daga lokaci zuwa lokaci saboda ijtihadi yana iya canzawa bi hasbil azmina wal amkina da sauransu ba wai tanaqud ne an ka samu saboda wani abu ne yasa an ka canza fatawa din mun gane wannan da kyau ɗaliban ilimi a tashi zuwa neman ilimi wallahu ta'ala alam in Allah ba mu iko wata rana za mu iya yin karatu wannan mallahu ahli mallahu ahliyatu tafsir ina fata an fahimci ni ko kaifa takunu mufassiran mallahu ahliyatu tahdith kaifa takunu muhaddithan mallahu ahliyatu wato al-fatwa an gane ko kuma mallahu ahliyatu ijtihad ina fata an fahimce ni mallahu ahliyatu kaza duka bincike ne masu yawa ana iya bincike kansu al'ahaliya kamar cancanta waye cancanta ya zan kaza waye cancanta ya zan kaza duka ga ayyuka nan da ake yi a duniya shin duk waɗanda suke yin sun cancanta kaga ne an ka zo wanga bincike an rama da yawan mutane sai sun hada ruwa Allah da shi gyara yawwa قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا أبن أون سكو أيكتا واي شيني حجة كاغني هكا النبي إبراهيم يتنبي متنيش هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون كي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أنغاني كو فأتونا بسلطان مبين سكتي موسى أزو موسى ده حجة بيننا فأتونا كزومنا بسلطان ده حجة مبين بيننا نم مبين إن منشي فئليني غير متعدد kenan hujja bayyananna ko ko in mun ce ghairu muta'addin in mun ce kenan lazim shine ghairu muta'addin in mun ce kuma muta'addina kenan fatuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja wadda za ta bayyana wato gaskiyar ku an gane ko yawa haka sun kaci wai yanzu duk hujjojin da an ka ba su su bu su yarda da cewa annabawa daga wajen Allah suke kuma bu su yarda cewa ba akwai Allah wai ga sama suna ga ƙasa suna taki ga sama suna ganinta ina fata an fince ni amma wasu yarda akwai Allah ba ka kusa akwai darga wurin ka shi yasa ba wanda yace a kawo hujja ba an gane ko wai ba hujja ake bukata ba kadai a'a hujja ingantatta kuma ko ta inganta to dalilin da ake son a fitar na ma'ana a cikin ta akwai shi ko babu kaga kafirai sun ce aka musu hujja amma ba annaba ba su da hujja bane mukabara ce sun gane hujjat amma ba su son binta والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم kaga suna da hujja amma ta banza da yi eh wanda ba ta kara ta karya ba an gane ko sai Allah ce to qalat rusuluhum qalat lahum rusuluhum intabihuna akwai lahum saboda magana ta hawa da zahi alramma da an ce qalat rusuluhum afillahi shakkun to nan allamu litta'diya ko ko allamu lil ikhtisas kenan manzannin sun fada don su ko ko allamu litta'lil qalat wato li'ajlihim rusul an gane ko almuhimmu dai saboda magana ta fara zafi an fara tantance wane ne aka faɗa ba qalat lahum rusuluhum sai manzanni su gaya musu alaka wannan aya da ayar da ta gabata an gane ko don kafirai suna tattauna da su usulubul muhawara ne shi yasa nan raddi ne akan abin da su sun ka faɗa qalu in antum illa basharun mithluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum kenan su manzanin amsa za su bayar wannan shine alakar wannan ayar da wacce da ta gabata qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce musu ba a ce wala hunna ba litaglibi janibi dhukuri ala janibi inas dan cikin kafirai akwai maza akwai mata akwai kafirina akwai kafirati ko ba ka da yaran ma yawwa qalat lahum rusuluhum sai manzanni suka ce da su in nahnu illa basharun mithlukum in tunda la- illa ta zo bayan ta ta zan mi ta zan uslubul hasr mu ba komai bane sai mutane mithlukum tabkar ku ba mu ce mu wasu mala'iku bane ko wani abu sai dai walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi Allahu akbar.
kun ga shi ne ake kira alqawlu bil mujib an gane ko ka yadda da abin da mutum ya faɗa an gane ko amma kana da wani ƙari bayan shi ka gane ko ba ka yi saɓani kamar akwai inda kun kai ittifaki akwai inda kun kai mi ko kai saɓani da su suka ce in antum illa basharun mithluna su manzanni ba su ce su ba mutane bane a'a in nahnu illa basharun mithlukum nan muttafaqun alayhi amma walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi الله اكبر shi yasa malamai su ma suke cewa akwai irin wannan liyaquluna la in raja'na ila al-madinati sun ka ce mi la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall suka ce al-a'azzu mafi daraja ba al-azizu ba mafi daraja la yukhrijanna minha al-a'azzu minha al-adhall zai fitar da mafi kaskanci ba mai daraja ba zai fitar da kaskantacci a'a mafi daraja zai fitar da mafi kaskanci kaga akwai anisa kwarai da gaske to Allah bai ce a'a ba ba haka nan bari sai ce amma walillahi al-izzatu wa li rasuli الله اكبر eh ba an- an yarda za a fitar amma to wani ne mai darajar wani ne wani ne mai darajar an gane ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa azal mafi kaskanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa in kaga an gaya ba wata magana kawai kai hakuri arama tunda ka ji an ce ma qur'ani asatirul awwalina tatsuniya ta wanda ya ce magana Allah tatsuniya ta yake jin tsoro ya ce magana wani mahali- wani mahaluki tatsuniya اشجع يا جماعه to dan haka kawai dan ka zo na ya ce ba shirme kake kawai kai hakuri Allah ma an gaya ma magana shi haka Allah ka- Allah ka kyauta امين يا رب
المهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده sai dai Allah yana baiwa da wanda ya so daga cikin bayan shi kenan mu ba mu ce ba ba mala'iku bane ba za mu yi ƙarya ba qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak duk annabawa ba za su ce su mala'iku bane ba za su yi ƙarya ba amma walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayan sa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah ba za mu zo muku ba ma- ba zai yiwa gare mu ba mu zo muku da wata hujja illa bi idnillah sai da izinin Allah ko ba ka nan bane Na'am.
wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara ba a ce al mu'minun tawakkaluna ala Allah ba sai ka ce wa 'ala allahi an kai taqdim wato al muta'alliq al jar wal majrur li yufid al hasr ga Allah ne kadai falyatawakkalul mu'minun mu'min ne suke dogara kidan wannan ya nuna ba a tawakkali sai ga wa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wannan yufidul hasr sai dai tawakkuli daban tawakkuli daban tawakkuli shine ka dogara ga Allah kuma ka yi riko da asbabu tawakkuli shine ka kiriko da asbabu an gane ko نعم sannan ka ce Allah ya taimake ka kana son kuɗi sai ka je gida kai bacci ka ce Allah ya kaddara zan zama mai kuɗi zan zama mai kuɗi wannan ba gaskiya bane sai suka fa hujja wai Allah ya ce law antum tatawakkaluna ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisi na sunan Tirmidhi na Umar ibn al-Khattab law antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana to an ce inda kuna dogaro ga Allah irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah da Allah ya azurta ku kuma yadda yake arzuta tsuntsu shikenan to tsuntsun cikin gida shi gije ya zauna a a taghdu tana fita da safiya khimasan cikin cikin ta ba komai fama da turra fi makhmasa wa taruhu bi tanan ta dawo cikin ta ciki ashe tsuntsu fita ya kai wata rana ma bai dawo a halbe shi to kai ka zauna baka yi ta ba ashe baka yi tawakkulin ba irin wanda ake so mun gane ko shi yasa annaba sun fi kowa imani ko ba haka nan bane amma in za su je wajen yaki mi suke yi sai su ɗauki takobi ai sun san Allah na iya ba su kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da imani ya san Allah ba shi kariya ba wani- ba wanda sai ya taba shi amma kuma sai da ya hijira a boye ya hijira ina fata ana fahimta to don haka cewa a yi imani ba za a yi aiki ba wannan ba cikakken imani bane don Allah cewa qul imanu ko ba ka nan bane kuma Allah ne cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa yace kuma wa khudhu hidrakum ko ba ka nan bane to shikenan sai ka dauki kawai kai kai imani shikenan ka zauna ba kai aiki ba ina zancin imanin kuma kaga baka cika imanin ba Allah ya ganar da mu امين يا رب wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ka Allah kadai mu'minai suke dogara sai suka ce wa malana Allah Allah na tawakkala ala Allah mi zai hana mu mu dogara ga Allah wa qad hadana subulana alhali Allah ya shirye da mu hanyoyin mu an gane ko wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu yi hakuri kenan nan wala nasbiranna an shafe wato al- al- al- lamul muwatta alil qasami kenan wallahi la nasbiranna ala ma azaitumuna an gane ko نعم والله لنصبرن جواب القسم كينا an shafe shi wancan alqasam wallahi lanasbiranna ala ma azaitumuna wallahi zamu yi hakuri akan cutar da mu da za ku yi kenan tanan tana yiwa an shafe wani abu sun ce zamu cutar da ku su ku sun ka ce zamu yi hakuri ashe mai da'awa dole ya gadi sai yayi hakuri Allah subhanahu wataala ya ba mu hakuri amin ya rabbal shi yasa zaka Qur'ani yana umurtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hakuri tare da cewa ba wanda ya kai shi hakuri wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun wa li rabbika fasbir ko ba haka nan bane alamin kawai da sauran da ayoyi na alqur'ani mai girma wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun kuma sai suka sake mai ta wa ala Allah kaga fidul hasr ga Allah ne kadai masu dogara su a- a- a- suke dogara a nan kafin mu je gaba akwai eh, waɗansu bayanai da ya kamata mu gabatar su a takaice na farko har da alkur'ani kaga nan wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun ko ba ka nan bane a cikin suratu ali imran akwai irin waɗannan guda biyu amma sai aka juya su mutawakkiluna shine na farko mu'minun shine na biyu ina fata an fahimce ni fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzal ghalid alqalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaga shi na farko in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun Na'am.
kinan kaga in kana cikin a'ra in kana cikin ali imran mutawakkilin mutawakkilun shine na farko sannan mu'minuna in kuma kana cikin ibrahim mu'minuna shine na farko mutawakkilun shine na biyu kuma da suka ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun dan a nuna maka ba a ce ba a ce wa alallahi falyatawakkalul mutawakkiluna ba ko ba kadan bane dan saboda an ce mu'minu an nuna maka masu imani hakikatan su ne ke muta- mutawakkiluna din dan a bambanta maka kayan an samu karin ma'ana in an ce wa alallahi falyatawakkalul mutawakkiluna ta'kidi na amma wa alallahi falyatawakkalul mutawak- mu- mu'minuna ta'sisi na dan a nuna maka masu imani su ne masu dogaro ga Allah يعني نعم mun gane wannan نعم yawwa جزاك الله خير.
amin alramba wa ma lana alla natawakkal allahi wa qad hadana subulana tuna akwai wata mas'ala ina fata ana fahimta ta to alaramma sun ka ce wa qad hadana subulana Allah ya shirya da mu hanyoyin mu hanya ta Allah kuma guda ce ko ba ka dan bane wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili to kuma sun ce subulana bal ma Allah da kanshi ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam kuma ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula to anan wa qad hadana subulana kana iya cewa muqabalatul jam'i bil jam'ina نعم in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na, na, na gaya maka anwa'u khitabil qur'an نعم ko wani annabi ya ce sabili sabili sabili to tunda ya hodi sabili sabili zamanin su ya bambanta sai an kace subula na muqabalatul jam'i bil jam'i نعم مم.
ina fata an fince ni to in kuma ko wani annabi ya ce subula na bai ce sabili ba kenan to yanzu nan ya zamu yi sai a ce a'a nan subul nan ana nufin hanyoyin shiga aljanna ba tauhidi ake nufi da shi ba anan tunda an ce aljanna tana da kofa guda takwas ko baka dan bane yadda zo cikin hadisi to tunda tana da kofofi guda takwas kenan ko ce hanya kakkama ko ko Allah ya shirar da mu hanyoyi na alkhairi shi yasa ina fata ana fahimta ta amma inda an ka ce sabili nan tauhidi ake nufi guda ne musulunci amma shi musuluncin hanyoyi ne na alkhairi daban-daban a cikin sa kenan wa qad hadana subulana نعم ban sani ko mun fahimta ba وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون masu dogaro ga Allah suke dogara Allah ba mu dogaro akan shi da gaskiya ana rama lokaci ya tafi sosai nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasi daga ba sai mu dora akan inda muka tsaya in Allah ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada Amin ya wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمه الله وبركاته الله يسعدك الخير amin